الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a daya ga watan juma'a ula shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 20 ga watan biyu shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi ne wa ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am wani misali mutum ne Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa iya abin da ya bari ya bar matarsa ya bar mahaifiyarsa sannan ya bar kuma 'ya'yansa mata guda biyu wanda a nan iya abin da yake rabon uwa shine ɗaya daga cikin shida me ya cire uwa daga cin ɗaya daga cikin uku ya kai ta ɗaya daga cikin shida shine kasancewar samun yaya domin ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين idan haka uwa a nan za a ɗauke daga cikin shida a bata mata a nan ita ko tana buƙatar a ɗauke daga cikin takwas a bata me yasa saboda mamacin yana da ɗa domin ubangiji ta'ala ya faɗa wala hunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين to su kuma ‘ya'ya a nan me suke bukata shine a basu sulusan an gane ku a kasa uku a basu kashi biyu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayayn فإن كن نساء فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث مما ترك to don haka a nan ita dukiyar za a kasa ta kashi ashirin da hudu uwa da take neman ɗaya daga cikin shida to shidda shidda ne so hudu kenan nawa za a bata a kowace shidda kenan za a ɗauko ɗaya a bata kenan sai a bata kashi hudu ita mata da take neman ɗaya daga cikin takwas ashirin da hudu shine takwas takwas so uku kenan za a ɗauko kashi uku a bata nawa ya rage kenan sha bakwai su kuma wannan suna buƙatar a ba su kashi biyu daga cikin uku menene iya rabansu kenan a nan sha shida shine za a ba su saboda takwas takwas su biyu shine sha shida kenan kashi ɗaya ya rage shine dan uwa yake tambaya wannan ɗayan yaya za a yi da shi malaman malikiya su a iya abinda suka tafi za a kai shi baitul mali a sarrafa shi akan maslaha ta musulmi an gane ko saboda su ‘ya'ya mata ko sun kai dubu ba su isa su cinye dukiya gaba daya malaman shafi'iyya suka ce e mun ji min yarda a kai baitul mala amma sai in baitul mala ta kasance a tsare tana aikinta kamar yadda ya dace wasu daga cikin malamai malaman hanabila kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda akan haka yake da sauran magabata wannan kashi ɗaya sai a kawo a koma ba waɗannan 'ya'ya saboda sun fi kusa da mamacin an gane ko ubangiji ta'ala mi ya faɗa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhi fi kitabillahi ma'abuta zumunta ma'ana yan uwa na kusa ubangiji ta'ala ya ce junan su shi yafi cancanta game da gadar juna a cikin hukuncin Allah don haka abinda za a yi rad za a yi a nan a ɗauko shi sai a ƙara musu bayan an ba su kenan iya abin da yake haƙƙinsu wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa ya ba su shine kenan ƙa'ida a duk lokacin da aka raba gado abin da ya rage in babu wanda yake asif kenan sai a dawo a koma ba su amma yau ce ake raban saraki ne su suke cinya su su ne bai tilmali don haka bayan kuma daman sun fitar da rabonsu a farko wanda in za su raba gado sai sun yi taki in gona ce an diba inda ya fi ko'ina kyau ya fi ko'ina amfani sai a ce wannan rabo ne wanda yake na babban ɗa wai misali mutum ne yana cikin sallah sai ya ga ɗugun jini a jikin tufafinsa yanke sallah zai yi ko kuma ci gaba da sallah zai yi maganar yanke sallah ma bata mata so ba kuma maganar cewa in bai wuce dala biyar ba girman dala biyar cewa mutum yana iya yin sallah da shi amma in ya wuce girman dala biyar dole sai ya wanke idan ya yi sallah sallah ba ta yi ba ya yi sallah da najasa wannan shi ma babu dalili a kan shi magana tabbatacciya jini gaba ɗayansa ba najasa ba ne illa jinin al'ada da jinin biki an gane ko jinin al'ada da jinin biki shi kaɗai ne najasa domin wato asma'u bintu abubakar allah ya ƙara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da jini da yakan taba tufafinsu lokacin da suke al'ada manzon Allah ya ce ta sanya ruwa ta cuda ta wanke sannan ta sanya ruwa ta darwari shine yake cewa ta karusuhu thumma yake cewa taksiruhu thumma takrusuhu thumma taksiruhu bil ma thumma tusalli fihi aw kama qala manzon Allah ya ce ta sanya ruwa ta cuda ta wanke shi manzon Allah ya ce ta yi sallah da tufafinta ko da wato alamar jinin bata bushe ba in dai ta wanke iya wanke wato ba maganar cewa wannan za ta iya yin sallah da shi ko da gurbin jinin bai bushe ba wannan hadisi shi yake tabbatar da cewa jinin al'ada na jasa ne me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa a wanki an gane ko yayi umarnin cewa a wanki dan haka kasancewar shi kuma na biki sai ka hada shi da najasa da jinin al'ada domin duka hukuncinsu daya amma duk wani jini koma bayan na biki da jinin al'ada wannan ba najasa ba ne a magana mafi rijaye domin hadisai sun wuce a lissafa akwai daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani lokaci an fita yaki sai aka sanya su suke dako shine gadin jama'a shi ɗayan sai ya tashi a cikin dare yana sallah ɗayan ɗan uwan nashi shi kuma yana kwance ya ɗan huta sannan shi ma idan ya gama ya tashi kenan shi ma ya ci gaba da gani to yana cikin sallah daga can wani kafiri da ya hango shi sai ya daka masa kibiya jini ya ringa zuba sannan ya sake daka masa wata kibiya jini ya ci gaba da zama zuba ya zauna sallar a zaune ya ƙara sata lokacin da ya gama sai ya tada dan uwan shi sai ce masa kaga halin da nake ciki sai ce me ya hana ka tada ni ya ce wallahi ba na so ne na yanke sallata domin na kamo wata sura ba na so na yanke ta Allah ya masa rasuwa shi wannan sahabi aka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin da ya samu kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan bai yi wani bayanin cewa dole ne ya yanke sallah me yasa saboda jini wato ya fita daga jikinsa sannan kuma akwai hadisi a cikin sahihul bukhari abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana nan yana wato hidar nama a lokacin aikin hajji an ta da sallah jini shage-shage a jikin shi da abin tumbi ya zo ya shiga sallah ba tare da ya wanke ba an gane ko don haka su waɗanda suke cewa jini na jasa ne ƙa'ida ce gare su na cewa dukkan wani abin da Allah ya haramta na jasa ne ita kuma wannan ƙa'ida ba ta ɗabbakuwa akan wasu abubuwa na cewa duk abin da Allah ya haramta najasa ne sai dai ka'idar kenan dukkan najasa haramun ce amma ba dukkan abin da Allah ya haramta ke zamantowa najasa kaga ai sanya zinare ga namiji haramun ne to yanzu idan namiji ya sanya zinare warware ko sarka sai a ce ya sanya najasa sai ya wanke jikin shi yanzu misali gunki ai haramun ne idan ka dafa gunki sai a ce ka dafa najasa sai ka wanke ko misali nan kusa ai ta ba haramun ce yanzu idan ka dafa ta ba sai a ce sai ka wanke hannunka ka dafa najasa to haka akwai abubuwa da wasu suke zaton cewa najasa ne amma a magana mafi rinjaye ba najasa ba ne sun kai abubuwa kamar guda takwas daga cikinsu sai ka sanya da jini da irin misali da mani da wato shine ga suna abubuwa ne kamar guda takwas wanda ake zaton cewa najasa ne alhali suka ba najasa ba ne ba na'am kamar ni na'am wai misali bayan an gama sallah kamar misali mutum in zai yi nafila sai ka ga suna canza wurare maimakon kana nan sai ka tashi sai ka canza wuri akwai hadisi akan haka daga abu huraira Allah ya kara masa yadda illa kasancewar sai dai abi mu bashi akan matsayin hadisin shin ya inganta ko bai inganta ba domin an same shi idan ya gama sallah ta farilla in zai yi nafila yakan canza wuri sai aka masa tambaya dangane da sababin haka cewa ina buƙatar ƙasa ta ba da shaida a kaina a ranar kiyama cewa na yi sallah a kanta kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa yau ma izin tu haddisu akhbaraha yinin alkiyama yini ne wanda ƙasa ta kan ba da labaranta ma'ana duk abin da aka aikata a kanta na alkhairi da sharri duk wani bagire na ƙasa idan bawa ya aikata alkhairi ko sharri to wannan bagire sai ya ba da shaida akan shi a ranar kiyama kenan insha Allah dangane da ingancin hadisin wannan kenan zai zo a darasi na gaba sanin hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma a inda canza wuri yakan zama wajibi idan an gama sallar juma'a to ba a buƙatar a mahallin da ka sallaci sallar juma'a ka tashi ka shagala da nafila sai ka canza wuri ko ka fita daga masallaci kamar yadda akwai hani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka sadar da nafila da sallar juma'a ma'ana kana gama sallar juma'a ka tashi a mahallin ka ci gaba da nafila wannan haramun ne na'am wai dan ladani na ta da ikama shin za a kwaikwaye shi irin yanda ake kwaikwayonsa a lokacin da yake kiran sallah kwarai da gaske ba bambanci game da kwaikwayon ladani a kiran sallah da ta da ikama yanda ya faɗa haka za ka faɗa illa lafazin da ya zo na cewa in ya ce kada kamati salatu ka ce a kama Allahu wa adamaha wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen da ya faɗa haka za ka faɗa kuma haka a ƙarshen ta da ikama da zai ce la ilaha illallah ba maganar wahadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙari ne domin cewa yi idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji ladani na kiran sallah manzo Allah yace ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa kaga a ƙarshe yace la ilaha illallah kace wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga anan baka faɗi ba kwatancin abin da ya faɗa ka dada akan abin da ya faɗa don haka akwai littafi wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen kiran sallah da ta da ikama wanda shek nasir albani allah ya ji kansa ya wallafa shi a wannan littafi ya yi bayanin yadda ake kwaikwayon ladani a kiran sallah haka a ikama ma za a kwaikwaye shi domin ikama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta kiran sallah shine yake cewa baina kulli azanaini salatu tsakanin dukkan kiran sallah biyu maza Allah ya ce akwai sallah idan an yi kiran sallah al'azanul awwal shine al-ma'ruf indana kenan kiran sallah wanda ake yi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga al'azanul sani shine ta da ikama to idan aka yi kiran sallah kafin a ta da ikama to ana buƙatar a yi nafila a wannan lokaci don haka da za ka yi abubuwa da dama da yanci Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيك جونياتي حقا لله ورسوله duka wannan abubuwa ne waɗanda suke ba su da asali a cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun yi bayani ba so ɗaya ba so biyu ba iya abin da ake buƙatar mumini ya taka birki a iya inda aka tseda shi kar ka shiga gaban Allah ko manzansa ta hanyar faɗa da aiki ma'ana kar ka sake ka faɗi wata faɗa in dai ba Allah bai ce ka faɗa ko manzansa kar ka sake ka aikata wani aiki da sunan ibada wanda ba Allah bai ce ai ko manzansa kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nasi na alkur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku gabaci ubangijin ku da manzansa ma'ana kar ku shiga gabansu ta fuskar faɗa da aiki kamar yadda al'imam ibn kasir Allah ya ji kansa yake cewa kada ku faɗi wata faɗa sai idan Allah ne ya ce ku faɗa ko manzansa kar ku aikata wani aiki da sunan ibada sai idan Allah ne ko manzansa wato suka ce ku aikata don haka shi ku duk abin da Allah ya shar'anta na ibada ba a buƙatar mumini ya ƙara ko ya rage kuma ba a buƙatar ka kawo wata kalima wadda take ta canji akan abin da Allah ya shar'anta ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam an gane ko iyayen da aka ce ka yi haka ake buƙatar ka yi wanda dalili akan haka shine hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa idan ka zo wurin kwancinka iya abin da ya rage maka bacci manzan Allah ya ce ka yi arwalla arwalla cikakka irin ta sallah manzan Allah ya ce masa sannan ka kwanta akan bangaren jikinka na dama sannan ka yi wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajhatu wajhi ilaika wa alja'atu dhahri ilaika wa fawwaqtu amri ilaika ragbatan wa rahbatan minka la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalta haka manzon Allah ya karantar da albara ibn azib albara sai yake cewa ya rasulullahi bari mu maimaita ka shi albara ya karanto wannan addu'a kamar yadda manzon Allah ya karantar da shi da yazo daidai gabar amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta maimakon ya ce wa nabiyyika allazi arsalta sai ya ce wa rasulika allazi arsalta manzon Allah ya ce masa a'a wa nabiyyika allazi arsalta zaka fada ba wa rasulika ba tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hada masa tsakanin risala da nubuwa rasul ne kuma nabiyu ne amma da yake duk abin da Allah ya shar'anta akwai sirri a ƙarƙashin wannan don haka akan wannan hadisi wasu malamai suka tafi akan cewa hatta da riwayar hadisi da ma'ana baya halatta to duk da cewa a magana mafi rinjaye mutum yakan iya rawaito hadisi da ma'ana ka zo da wasu kalmomi na larabci ba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin amma ka ta- a tabbatar da cewa ka fahimci larabci don kada ka zo da wasu kalmomi waɗanda za su canza ma'anar abin da Allah da manzansa suke ne to don haka dai a nan ka ga me yasa ya ce wa rasuli kallazi wa nabiyyi kallazi arsalta haka manzan Allah ya karantar da shi amma sai ya ce wa rasuli kallazi arsalta manzan Allah ya ce masa a'a yanda na faɗa maka haka za ka faɗa wannan shine yake nuna cewa ba a buƙatar mumini ya nuna gwaninta a cikin wasu ayyuka na ibada iya inda aka tseda kan nan ake buƙatar ka tsaya babu ragi babu ƙari kuma babu canzawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul itikaf mun tsaya ƙarshen babi na goma sha biyu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai mai itikafi yakan iya ije ma kansa wani abu wanda yake nihin dauda da mutuncinsa kamar misali wata magana ko aiki wanda zai iya cutar da kai ya dauda da mutuncinka shin za ka iya ba kanka tsaro da kariya ma'ana ka yi difa'i an nafsik shine ya ce hal yadra'ul mu'takifu an nafsihi shin yanzu wato mai itikafi zai iya ije ma kansa duk wani aibi da zargi idan ana nihin a tuhumce shi shine kenan malam sai ya shigo da hadisin wato aliyu ibn husayn Allah ya ji kansa yake cewa anna safiya ta radiyallahu anha lalle safiya matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce safiya bintu huyai a tatin nabiya sallallahu Alaihi wasallama wa huwa mu'takif ta je wajen mai gidanta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama domin kai masa ziyara a wannan lokaci ko yana itikafi a masallaci wanda mun wuce da babi na musamman shin mace takan iya ziyartar mai itikafi kwarai da gaske kamar yadda a nan takanas ita safiya Allah ya ƙara mata yadda ta taso daga gidanta ta ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallaci a lokacin nan yana itikafi ba ma ita kadai ba matansa suka je suka ziyarce shi shine sai yake cewa falamma raja'at mashama'aha lokacin da ta yi nihin komawa gida manzan Allah ya ce mata dakata kada ki gaggawa ta dan dakata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan gama zantawa da ita manzan Allah ya tashi ya rako ta shine ya ce mashama'aha manzan Allah ya rako ta ya tafi tare da ita domin gidanta yana da nisa game da gidajen sauran matansa domin sauran matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gidajensu yana dike da masallaci duka kewayen masallacinsa yake shine a lokacin nan fa absarahu rajulun min al-ansar wato wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata a tsaye kamar yadda ya gabata a waccan riwaya mazaje biyu ne daga cikin mutanen Madina wato suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata a tsaye falamma absarahu da abu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan mutumin ya gan shi kuma ya canza manufa yana duku-duku maimakon da yana tafiya taki daidai sai ya fara sauki kamar yadda a waccan riwayar da suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu biyu suka canza abu na farko shine manufarsu suna yin nan sai suka canza akala sannan da suna tafiya a sannu-sannu sai suka ringa duku-duku suna sauki suna bin gefen bango to maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ga haka sai ya ce ku dawo ku zo ku zo shine ya ce ta'ala ya kamar yadda ya gabata maza Allah ya ce ku zo shine anan ya ce falamma absarahu lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hango wannan mutumin da ya ganshi ya canza tafiya da abu maza Allah sai ya kirawo shi ya ce zo faqala sai maza Allah ya ce ta'ala ya ce zo hiya safiya ya ce ka ganta ba kowa ba ce mata ta ce safiya wa rubbama qala sufyan hadhihi safiya wato so da yawa kamar yanda wato shi marwancin kenan wannan ali ibn abdullah ibn al-madini yake cewa wa rubbama qala sufyan hadhihi safiya so da yawa malami na wato sufyan ibn uyayna yakan ce hadhihi safiya maimakon hiya safiya sai ce hadhihi safiya an gane ko wanda hadhihi wato ismu da ishara ne hiya shi kuma wannan damir ne kenan ba bambanci ta fuskar ma'ana hiya safiya ma'ana manzon Allah yana nan naga masa ka ganta ba kowa bace mata ta ce safiya ko kuma hadhihi safiya wannan mata da kake gani ina tsaye da ita ba kowace mata bace face mata ta safiya sai shi wannan sahabin sai yake cewa subhanallah kamar yadda ya gabata sai ya ce suka ce subhanallah mamaki ya rasulallah manzo Allah ya ce a ba komai bai sa na dawo da ku na nuna muku cewa wace ce nake tsaye da ita fa inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam yace domin shaytani na gudana game da wato dan adam kenan a gangan jikinsa irin yanda jini yake gudana domin jini ko ina shiga yake galibi a jikin ɗan adam to shaidani shi ma Allah ya ba shi kudura ko ina shiga yake a jikin ɗan adam irin yadda jini yake gudana don haka malamai suka ce wannan kuma abin da ya dace a ɗau hadisin a zahirinsa ma'ana shaidani yana gudana a jikin ɗan adam ko ina shigi da fici yake kamar yadda jini yake shiga ko ina a jikin ɗan adam domin wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda irin wannan ya maimaitu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa idan zafi ya tsananta manzon Allah ya ce ku sanyaya da sallah domin tsananin zafi manzon Allah ya ce yana daga cikin ƙuna na wutar jahannama ma'ana hucinta ne manzon Allah sai yake cewa wuta ta kai kukanta wajen ubangiji subhanahu wata'ala cewa junanta yana cin juna ubangiji ta'ala sai ya bata izinin yin numfashi biyu a tsawon shekara ɗaya a lokacin rani na biyu a lokacin sanyi maza Allah ya ce idan kun ji tsananin idan kun ji zafi ya tsananta ya ce to huci ne na wutar jahannama haka idan kun ji sanyi ya tsananta shi ma huci ne na wutar jahannama a nan Allah ya ba wuta ikon yin magana ta ce ya ubangiji na juna na yana ƙunar juna ma'ana yana cin juna to don haka a nan ba wani abu bane ba wanda yake na mamaki ba wani abu bane mai gagarar ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shaitani kudura ta gudana a jikin dan adam ko ina ya ringa shiga yana fita irin yadda jini yake gudana a jikin dan adam kenan wannan yake nuna mana shine gabar abin da ya sa malam ya shigo da hadisin kenan a nan mai itikafi idan yana ganin za a tuhumce shi akan wani abu na faɗa ko aiki a daudada masa mutuncinsa to ba laifi ba ne ba ya ba da kariya ga kanshi ya nuna cewa a a abu kaza da kuwa gana yi kaza ya sa ne kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsoron waɗancan kada su muna na zato da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su yi gaba su ce a cikin dare sun gan shi da wata mata a tsaye wanda wannan abu yakan iya kai su zuwa kafirci su rasa duniya su rasa lahira saboda tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kafirci ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asum ne ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi tsaro da kariya duk wani aikin asha ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan aiki dan haka in ka nuna na masa zato game da wani aiki wanda yake na alfasha to wannan mutum ya kafirta jin tsoron kada su hallaka kuma tsabar tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai ya dawo da su manzan Allah ya nannaga musu ya nuna musu ya ce ba kowa ba ce mata ta ce safiya don haka malamai suka ce wannan hadisi dalili ne cewa duk inda kake zaton cewa za a iya tuhumarka ko ka aikata wani aiki wanda za a iya zarginka a kai shi to abin da ya dace ka fito ka yi bayani ka yi bayani shine muka yi misali aka ganka da mace kai ba mai aure ba to a nan abin da ya kamata wanda ya ganka in ya san ka kai masa bayani matar da nike tafiya da ita kanwata ce ko kuma yar mahaifiyata ce ko kanwar mahaifiyata ce kai bayani dai cewa ga matsayinta game da kai don kada ya yi gaba ya tuhumce ka da haka kenan dan adam ba ma mai itikafi ba musulmi duk abin da ake zaton yake zaton cewa za a tuhumce shi to yayi kokari yayi bayani akan haka shine yace qultu li sufyan ali ibn al-madini yace na faɗa ga sufyan atat hulailan shin a cikin dare ne ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai yace wa hal huwa illa laylan ai zuwan ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zaman tuba face sai a cikin dare ne ma'ana a cikin dare ne ta je ta ziyarce shi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من خرج من اعتكافه عند الصبح قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي عن سليمان الأحول خالد بن أبي نجيه عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حا قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى مؤتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى مؤتكفه قال وهاجت السماء فمدرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد أريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين الإمام البخاري الله يجي kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya fita daga wurin itikafinsa a lokacin sallar asuba ma'ana ya dace ma sunna ko bai dace ba mai itikafi ya fita daga cikin masallaci a lokacin wato ketowa alfijir shine anan malam ya shigo da hadisin abu sa'id al-khudri wanda hadisin yana da kusan sanadi uku anan malam ya koro mana ma'ana sufiyani ibn uyaina yana da malamai kamar guda uku wanda ya rawaito hadisin ta hanyarsu shi yasa kenan ya zo mana da lafazin ha'un kenan li tahawilin min isnadin ila isnadin akar wanda sanadi na farko Sufyan ibn Uyayna malamin sa shine Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki sannan a sanadi na biyu malamin Sufyan shine Muhammad wato ibn Amr Muhammad ibn Amr sannan a sanadi na uku malaminsa wato shine ibn Abi Labid ibn Abi Labid wanda in mun kalli waɗannan sanadi biyu na biyu da na uku ya fi kasancewar ma'ana shine wannan al-isnadun wannan al-isnadul ali gashi Sufyan ibn Uyayna idan ka ɗauka a sanadi na farko daga Sufyan kafin a kai kan Abu Sa'id al-Khudri mutum nawa aka samu akwai Sulaiman al-Ahwal sannan akwai Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf an gane ko wato kafin a kai Sufyan mutum uku ke akwai ga Ibn Jurayj al-Makki ga Sulaiman al-Ahwal sannan ga Abu Salama mutum uku kenan tsakanin shi da abu sa'id al-khudri shi sufiyan kenan na farko ibn jurai malami na biyu tsakanin shi shine wato muhammad wannan suleiman al-ahwal na uku kenan abu salama idan muka ɗauka a sanadi na biyu tsakanin abu salama tsakanin sufiyan wato da abu sa'id marwaita biyu ke akwai shine muhammad ibn amr da abu salama kawai kenan babu ibn jurej al-makki idan muka ɗauka a sanadi na uku kenan tsakanin shi da abu sa'id malami biyu ne ibn abi labid sannan wato abu salama shi kuma misali da a ce wannan labari ka same shi tsakaninka da wanda ya ba da labarin an samu mutum biyar wannan hanya da ka samu labarin tsakaninka da wanda ya ba da labarin ba su wuce ba mutum uku ko mutum hudu wace hanya tafi wanda mutane suka kankanta saboda duk lokacin da jama'a suka yawaita kafin labari ya zo kanka akwai ihtimalin a samu gurbata a cikin labarin a samu kuskure to amma nan sai aka samu tsakaninka da shi wanda ya aikata abun ko wanda ya faɗa abun mutum biyu amma wannan hanya sai aka samu mutum uku ko hudu ko biyar don haka shi kuma al-isladul adi a wajen malaman hadisi abu ne wanda yake abun a zo a gani a wajensu maimakon labari ne na samu ta hanyar ka amma kafin ya zo kaina sai ta hanyar wani to a nan nakan iya tashi komin nisan tafiya in je in ji wannan magana da kunne na kenan ina da al-isnadul adi ara to shine anan duka malam ya hada mana kenan sanadi uku na Sufyan ibn Uyayna shine anan Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa ita kafna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-ashr al-awsat yace mun yi itikafin kwanuka goma na tsake tsakin Ramadan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana goma ta tsakiya idan ka fitar da ta farko ka fitar da ta ƙarshe kenan goma ta tsakiya shine yace ita kafna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da ashiral awsat mun yi itikafin kwanuka goma na tsakiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma kana sabihata 20 yayin da wato asuba ta yini na ashirin ta kasance an gane ko ran da aka wayi gari kenan ana da azumi ashirin naƙalna mata ana abu sa'idi ya ce sai muka ɗauki kayanmu tarkace muka dawo da su gida menene tarkacensu a nan shine shimfiɗa da suke zuwa da ita masallaci da kwanan cin abinci da cokalla da kofi na shan ruwa da duk wasu abubuwa da na bukata kan sabulu da sauransu shine ya ce naƙalna mata ana sai muka ɗau kayanmu muka dawo da su gida kenan domin in mun gama kenan rana in ta faɗa kenan kawai gida za mu isa shi ne ya ce fa'atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo mana faƙada sai ya ce man kana a takafa mazan Allah ya ce duk wanda ya kasance ya yi itikafi tare da ni mazan Allah ya ce fal yarji ila mu takafihi ya koma mahallin itikabinsa ma'ana inda ya je zauna ya yi itikabinsa mazan Allah ya ce ya koma ya ci gaba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa kada wanda ya koma gida kowa ya koma mahallinsa ya ci gaba da itikafinsa illar ita ce yace fa inni ra'aitu hadhihi al-laila wannan dare da muke fama muke fafutuka game da dacewa da shi manzon Allah ya ce na gan shi a mafarki wa ra'aitu ni asjudu fi ma'in waqin manzon Allah ya ce a lokacin da Allah ya nuna mun wannan dare a mafarki na samu kaina ina mai sujada a cikin ruwa da laka an gane ko to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya nuna masa yinin da ake ainihin daren lailatul qadr cewa ga ranar da ake dacewa da shi ubangiji subhanahu wata'ala saboda hikima tashi sai ya mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkhairi da ubangijinmu yake nihin mu da shi shine mu zage mu nace a cikin ayyuka na ibada mu rayar da waɗannan darare goma na ƙarshen ramadan domin neman dacewa da wannan dare na lailatul qadr wanda mun yi bayani a baya malamai suka ce inda Allah zai ayyana ya nuna ma manzansa cewa ainihin daren lailatul qadr ga ranar da ake samun shi to jama'a wasu sukan iya yin kwancin su ba za su rayar da waɗannan darare sai dare ɗaya ɗaya shine daren lailatul qadr wanda kenan dan guzurinmu ya yawaita a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama dan haka Allah ya koye wannan dare domin mu rayar da waɗannan darare guda goma kamar yadda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba hikima ta Allah da ya koye ma bayansa ranar mutuwa domin bayi su zamanto a cikin shiri kullum ya zamanto a cikin shiri kake ka koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala duk wasu ayyuka waɗanda ba su dace ba ka daina duk wani aiki da zai kusantar da kai da ubangijinka subhanahu wata'ala ka zage dan tsaye kan shi don haka Allah ya koye ranar mutuwa domin mu zamanto a cikin shiri don haka hikima da ya koye daren lailatul qadr ya mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan domin murayar da waɗannan darare guda goma shine anan manzon Allah ya ce alamar da ban manta ba wa ra'aytuni asjudu fi ma'in waqina na samu kaina ina mai sujada a cikin ruwa da laka falamma raja'a ila mu'takafihi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma mahallin itikafinsa ma'ana wannan yar kubba da aka yi masa a cikin masallaci qala abu sa'id sai yake cewa wa hajati sama'u wa mudirna wato samaniya sai ta motsa da girgije an gane ko wa hajati sama'u fa mudirna wato samaniya sai ta motsa ma'ana girgije ya motsa ya haɗu ya yi cida fa mudirna sai aika mana ruwa a wannan dare ya ce fa wallazi ba a sahu bil haƙƙi ya ce na rantse da ubangijin da ya aiko manzan Allah da gaskiya laƙad hajati sama'u min akir zalikal yawmi ya ce wallahi ya ce samaniya wato ta motsa ta haɗu da girgije a ƙarshen wannan yini ƙarshen yini shine kenan daidai fadawar rana lokacin da rana ta fada girgije sai ya motsa ya haɗu wa kana almasjidu arishan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci rihinsa rihi ne wanda yake na dabino itacen dabino idan aka ce al'arish wato shine irin ɗan ɗaki da ake jera itace na dabino wanda baya hana ruwa ya zuba ya ce falakad ra'aitu ala anfihi wa arnabatihi athar alma'i waqti ya ce wallahi tabbas ya ce na ga wato gurbi wanda yake na ruwa lema ta ruwa da laka ala anfihi wato akan hancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi da karan hancinsa idan aka ce arnaba shine nan kenan karan hanci ya ce wallahi tabbas na ga lema wato da laka a jikin hancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka yace sai na tabbatar da cewa daren lailatul qadr akan dace da shi daren 21 to wannan hadisi yana nuna mana idan mutum yayi itikafin kwanuka kadai banda darare kamar misali yanda bayani ya gabata itikafi ba shi da karanci kuma ba shi da yawa kamar yadda wasu malamai suka kayyade cewa baya halatta mutum yayi itikafin da ya yi ƙasa da yini da dare awa 24 wasu malamai suka ce baya dacewa mutum ya yi itikafi ƙasa da kwana goma to shi ku a ƙa'ida itikafi kakan iya yin itikafi ko da na awa ɗaya ka je masallaci ka zauna da nihin wannan ibada domin hadisi ya gabata na umar kamar yadda kuma zai maimaito a darasi na yau ya yi wato adda warkin yin itikafin dare ɗaya tun a jahiliya ma'ana kafin ya musulunta bayan ya musulunta ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce masa je ka cika da ka cika yi itikafin ka addawal in ka je ka yi itikafin ka to anan misali mutumin da yayi niyyar itikafi na wato yini kadai kenan wannan zai shiga lokacin sallar asuba idan niyyar itikafin yini ne kadai kai a daidai ka ketowa alfijir kafin alfijir ya keto kenan ka je masallaci ka shiga idan ka shiga ba za ka fito ba sai idan rana ta fada in rana ta fada sai ka fito me yasa saboda shi daman yini daga hudowa alfijir zuwa fadawar rana shine yini kenan wanda yayi itikafin wanda yayi niyyar itikafin yinunuwa banda banda dararen su kenan anan sai ya shiga kafin ketowa alfijir sannan in rana ta fada ya fito in gobe ma haka zai yi haka zai yi in shi ma haka zai yi haka zai yi wanda ku yayi niyyar itikafi wanda yake na darare banda yini shi kuma abin da zai yi gaf da fadawar rana sai ya je ya shiga muhallin itikafi kenan yana cikin rana ta fada sannan kuma in alfijir ya keto sai ya fito an gane ko in itikafin dare ne kadai kai niyya kenan gaf da fadawar rana kafin ta fada sai ka je ka shiga masallaci idan alfijir ya keto sai ka fito in gobe ma na daren za ka yi kenan in rana ta kusa fadawa sai ka je ka shiga idan alfijir ya keto sai ka fito idan kwa na yini da dare ne gaba ɗaya mutum zai yi to shi kwa a nan mutum zai shiga a lokacin sallar asuba kenan kafin alfijir ya keto sai ka je masallaci idan ka yi iya kwanukan da za ka yi ni da dare in za ka fita kuma shi kana fita ne a lokacin fadawar rana an gane ko kenan in na kwanuka ne da dararen mutum zai shiga a daidai lokacin sallar asuba zai fita kuma a daidai fadawar rana misali na kwana uku ne kai niyyar yi idan zaka shiga kenan zaka shiga a daidai lokacin sallar asuba tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa gab da fadawar rana zaka shiga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga masallaci tun gab da fadawar rana bai fita ba sai ya ci gaba da itikafinsa amma mahallin da zai yi itikafi wannan kubba da aka masa bayan ya gama sallar asuba ne manzon Allah ya tashi ya ya shiga malaman da suka ce a lokacin asuba ne mutum zai shiga domin manzon Allah bai shiga wannan yar bukka sai bayan gama sallar asuba waɗanda suka ce da magariba zai shiga suka ce tun da ya shiga wannan kafin magariba ya shiga itikafi ne wannan wurin da yake sanya kaɗaita shine bai shiga ba sai da alfijir ya keto to don haka dai a takaice wannan duka yana nuna mana kenan mai itikafi wanda zai fita a lokacin sallar asuba kenan shine wanda ya yi alwashi ma'ana wanda zai yi itikafin dare idan dare ne kadai za ka yi kenan gab da fadawar rana mutum zai shiga amma in lokacin asuba ya yi mutum sai ya fita idan alfijir ya keto باب الاتكاف في شوال قال حدثنا محمد هو بن السلام البيكندي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فلما صلى الغداه دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة رضي الله عنها فضربت قبة وسمعت زينب رضي الله عنها بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر أربع كباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر آل بر إن زقوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin yin itikafi a cikin watan shawwal menene shin ya halatta mutum ya yi itikafi a cikin watan shawwal ko wani wata na daban wanda yake ba ramadan ba shine anan malam ya shigo da hadisin aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya atakifu fi kulli ramadan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a dukkan wata na Ramadan tunda Allah ya farlanta ma mu'minai azumi a dukkan Ramadan gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi itikafi har ya koma zuwa ga ubangijinsa wanda azumin Ramadan ko an farlanta shi ne a shekara ta biyu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaice manzan Allah sai da ya kwashe wajen shekara takwas yana itikafi fa iza sallar gadata aisha ta ce idan ya sallaci sallar safiya kenan sallar asuba in ma ka ce mata salatu subhi ko ka ce mata salatu gada wannan duka sunayenta ne dakala makanahu allazi itakafa fihi manzon Allah sai ya shiga wurin da yake nihin yin itikafi a cikinsa domin akan zo a yi masa wata ilbukka a cikin masallaci ta tafar makkaba na manzon Allah yakan fake ya yi itikafinsa domin ya samu nutsuwa da kadaita da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ala sai aisha take cewa fasta azanat an gane ko wato kala sai yake cewa fasta azanatu aisha anta a takifa wato aisha sai ta nemi kenan shi ya ibn sa'id al-ansari yake cewa aisha Allah ya kara mata yadda fasta azanatu sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anta a takifa wato ita ma ta yi itikafi wannan na nuna mana kamar yadda bayani ya gabata baya halatta mace ta yi itikafi sai da izinin mijinta don haka aisha ba ta kaɗi gabanta ba ta je ta yi itikafi sai bayan ta samu izini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a nan ya haibu sa'id kenan kamar yadda amra ta faɗa masa ita kuma ta ji daga aisha kenan fasta azanatu aisha anta a take fa ya ce aisha ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin itikafi fa azina laha manzon Allah ya ba ta izini fa darabat fihi qubba ita ma ta zo ta ta kafa wato bukkarta a cikin masallaci wanda wannan na nuna mana in mace za ta yi itikafi a masallaci to ana buƙatar ta ɗanyi wani shamaki inda za ta fake kenan game da sauran jama'a an gane ku amma shi irin wannan ƙubba da ake yin ta ana yin ta ne a gefen masallaci inda ba za a iya kuntata ma masallata can ake dibawa gefen masallaci kamar sa can baya mutum ya je can ya yi ƙubbarsa amma duk inda za a takura ma masallata to wani baya halatta shi ne ya ce fadarabat wato fihi ƙubba aisha sai ta zo ta kafa ƙubbarta fasami atibiha hafsa wato hafsa Allah ya kara mata yadda sai ta ji labarin cewa ashe Aisha ma za ta yi itikafi a wannan shekara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafsa ita ma sai ta wato sai hafsa sai ta sanya Aisha ta nema mata izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gabata kuma kamar yadda zai maimaito a darasin mu na yau ta sa Aisha ta je ta nema mata izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma manzon Allah ya bata izini ita ma Hafsa fa darabat qubba sai ta zo ta kafa ita ma ilbukkarta wa sami'at Zainabu biha Zainabu bintu Jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ji labarin cewa Hafsa ma ta zo ta kafa ta fa darabat qubbatan ukhra ita ma sai ta zo ta kafa ta ta daban aka samu kenan kubba uku in an hada da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hudu Aisha ta ce falamman sarrafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-gada lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar asuba ya tashi kenan zai je ya shiga kubbarsa abu sara arba'a kiba manzan Allah sai ya ga kubbobi guda hudu a cikin masallaci ma'ana bukkoki guda hudu faƙala ma haza mazan Allah sai yake cewa menene ko wannan ma'ana yana faɗin haka ne don musu da inkari ma'ana bai dace ba shine yace ma haza mazan Allah yace wannan ko menene fa ukhbira khabarahunna sai aka bashi labarin waɗannan kubbobi aka ce masa wannan ta Aisha ce wannan ta Hafsa ce wannan kuma ta Zainab ce faƙala sai yace ma hamalahunna ala haza manzo Allah ya ce me ya kai su zuwa yin haka kowa ya zo ya kafa kubba a cikin masallaci ya ce yi tikafi zai manzo Allah ya fahimci cewa akwai wata gasa da takara tsakankanin su wanda shi kuma itikafi ibada ce wanda ba a buƙatar mutum ya yi don gasa ka yi shi kawai ibada ce saboda Allah ba don na ga wane ya yi ba ni ma sai na yi in za ka yi ka yi saboda Allah to su kuma wannan gaba ɗaya matansa ne kenan kishi ne ya motsa wannan za ta yi wannan ita ma ta ce za ta yi wannan ita ma ta ce za ta yi domin ita zainab babu dalilin da ya nuna cewa ta nemi izini na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ga su ma sun zo sun yi ita ma sai ta zo ta kafa ta to shi ne manzan Allah sai ya ce ma hamala kunna ala haza menene ya kai su zuwa kafa waɗannan kubbobi alibir manzan Allah ya ce shin alkhairi ne suke nihi a riwaya da ta gabata manzan Allah yake cewa shin zato kuke wannan abu alkhairi ne manzan Allah ya ce in za'uha maza ku cire mun waɗannan kubobi an gane ko idan ka ga abin da bai dace ba in za ka iya canza shi da hannunka sai ka canza ko kuma ka yi umarni a canza shi wannan ka'ida kenan saboda abin da suka yi bai daidai ba manzan Allah sai ya yi umarni ya ce in za'uha maza ku cire mun waɗannan ƙubobi fala a raha manzan Allah ya ce kada na koma ganinta maza kowa ya hudda wani zai a take yanki aka cire falam ya ta fi ramadana manzan Allah bai yi itikafi a wannan ramadan hatta a ta kafa fi asir la'ashir min shawwal manzan Allah sai da aka kai karshen kwanuka goma na shawwal wato manzan Allah ya yi itikafin tare da cewa bayanin ya gabata magana mafi rinjaye kamar yadda riwayoyi daban-daban suka tabbatar kwanuka goma na farkon shawwal ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama wannan itikafi nashi da yayi ba kwanuka goma na karshe ba to wannan yana nuna mana ashe ya halatta mutum yayi itikafi a wani wata na daban ba wata na Ramadan ba tare da cewa shi itikafi ya fi karfafa a cikin wata na Ramadan amma a tsawon kwanukan shekara duk kowane kwanuka kowane yini kowane dare mutum yake da damar itikafi yakan iya zuwa ya je yayi amma yin shi a kwanuka goma na ƙarshen ramadan shine ya fi dacewa babu mallam yara alaihi idza ataka fa sawma قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس عن أخيه عن أخيه هو أبو بكر ابن عبد الله عن سليمان هو هو ابن بلال عن عبيد الله بن عمر النافع هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في نذرك فاعتكف ليلة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya tafi akan cewa mutum yakan iya yin itikafi ba tare da azumi ba ma'ana mallam yara alaihi za ta kafa sauman wanda baya ganin cewa akwai wajabcin yin azumi akan shi idan ya yi nihin itikafi domin akwai malaman da suka tafi akan cewa itikafi baya inganta sai da azumi kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma tana kan haka take cewa wala atikafa illa bi sawmi ba maganar itikafi sai da azumi to wannan babi ne malam yayi yace mallam yara alaihi idza atakafa sawman malaman da suke ganin ba maganar wajaucin yin azumi idan mutum yana nihin itikafi ba dole bane sai da azumi shine anan malam ya shigo da hadisin Umar Allah ya kara masa yadda Umar yake cewa ya Rasulallah ya manzon Allah inni nazartu fil jahiliyyati ana a ataki fa lailatan fil masjidil haram yace na ci alwashi tun a jahiliya me yake nihi da jahiliya kafin musuluntarsa na ci alwashin an a ataki fa lailatan wato yin itikafin dare daya fil masjidil harami a masallacin Allah mai alhurma wannan kwa bayan an dawo daga yakin hunain an yada zango a nan ji irana mazan allah sallallahu alaihi wasallama umar ya zo ya masa wannan tambaya a shekara ta wannan yakin hunain ke shi kuma yakin hunain a shekara ta takwas ne aka yi shi wato shine a nan yake tambayar mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ci alwashi tsakanina da ubangijina tun a jahiliya ma'ana kafin na musulunta na ci alwashin yin itikafin dare daya a masallacin Allah mai alhurma faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa aufi nazarak ma'ana cika alwashinka da kai tsakaninka da ubangijinka fa ataka fa laila umar ya je yayi itikafin wannan dare daya kaga a dare ko ai ba muhallin azumi bane domin shi azumi farkonsa shine ketowa alfijir karshensa shine fadawar rana kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl daga ketowa alfijir azumi yakan fara karshen shi shine fadawar rana dare ko ba muhallin azumi bane don haka kuma a nan manzan Allah ya ce masa je ka cika alwashinka da kai je ka yi itikafinka don haka kenan shi kasancewar itikafi da azumi sunna ce mai karfi amma ba dole ba ne ko ba azumi mutum yakan iya yin itikafi babun idza nazara fil jahiliyyati an ya'takifa thumma aslam قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum wato ya yi addawal fil jahiliyati ma'ana kafin musulunta tun yana cikin jahiliya yana cikin maguzanci mutum ya ci alwashin zai yi itikafi thumma aslama sannan ya musulunta shin wannan alwashi yana kan shi ko kuma baya kan shi shine babin da malami ma'ana idza nazara fil jahiliya idan mutum ya ci alwashi kafin ya musulunta anya a takifa ya ci alwashin zai yi itikafi thumma aslama sannan ya musulunta shin wannan itikafi yana kan shi ko baya kansa to shine anan malam ya koma shigowa da hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa anna Umar radiyallahu anhu lalle mahaifinsa Umar Allah ya kara masa yadda nazara fil jahiliyyati an ya'takifa fil masjidil harami wato ya ci alwashin yin itikafi a masallacin Allah ne alhurma kafin musuluntarsa qala ibnu umar yake cewa urahu qala laila an gane ku wato qala yake cewa wato ubaidullah kenan malamin al-imam al-bukhari shine ubaidullah ibnu isma'il shine yake cewa qala kenan ubaidullah ibnu isma'il yake cewa urahu wato ina zatansa iya abin da ya ce laila wato itikafin kenan dare guda faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi aufi bi nadrik manzon Allah ya ce ka cika da alwashin da ka ci ma kanka a takaice wannan kenan amsar tambayar idan mutum kafin ya musulunta ya lazumta ma kanshi wani abu na ibada wanda Allah bai lazumta masa ba idan Allah ya azurta shi da musulunci to ya tabbatar da cewa wannan alwashi da ya ci dole ne ya cika da shi ya lazumce shi don haka malamai suka ce kamar misali mutumin da yana matsayin kafiri ya yi rantsuwa cewa ba zan ma wani magana ba an gane ko idan Allah ya azurta shi da musulunci idan ya ma wannan magana to dole ne sai ya yi kafara ta rantsuwa saboda a nan umar ya ci alwashin yin wannan itikafi a lokacin yana kafiri kenan tun a jahiliya kafin ya musulunta da Allah ya azurta shi da musulunci ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin cikawa da wannan itikafi ya lazumce ni ko kuma bai lazumce ni ba manzon Allah ya ce masa aufi bi nazri maza cika da alwashin da kai babu li itikafi fil ashir al awsad min ramadan قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر هو ابن أبي هو ابن عياش أنا أبي حسين أنا أبي صالح أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato yin itikafi a kwanuka goma waɗanda suke na tsakiyar ramadan ma'ana ba sai kwanuka goma na ƙarshe in kaga ba za ka samu damar yin itikafi a kwanuka goma na ƙarshe to kwanuka goma na farko ko na tsakiya mutum yakan iya yin itikafinsu shine kenan nan malam yayi babi na musamman wannan marwaci abu hasin yake ba husain ba akwai abu husain husain kenan ha'un kin ana masa banma amma shi wannan abu hasin yake shine abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ya atakifu fi kulli ramadana ashirata ayyam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma a dukkan wata na ramadan wannan hadisi yana nuna mana nacewa da dawwama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin itikafi tun lokacin da Allah ya farlanta azumi manzon Allah ya nace duk shekara sai ya yi itikafi kamar yanda ibnul munzir Allah ya ji kansa ya rawaito hadisi daga ibn shihab az-zuhri ibn shihab yake cewa ajaban lil muslimina taraku li itikaf wan nabiy sallallahu alaihi wa sallama lam yatrukhu منذ دخل المدينة حتى قبضه الله yace mamaki nake ga musulmi a yau da sun daina yin itikafi tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai daina itikafi tun lokacin da ya shiga birnin Madina har sai da Allah ya karbi rayuwarsa me yake nihi da ya shiga birnin madina tun ran da Allah ya farlanta azumi shekarar da aka farlanta mazan Allah bai daina yin itikafi har ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka anan abu huraira ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ya atakifu fi kulli ramadana ashirata ayyam wanda mun yi bayanin ka'ida daga cikin qawaid na malaman tafsiri suke cewa sigatul mudare بعد لفظة كان تدل على الكثرة والمداومة duk lokacin da aka samu fi'ilul mudare ya biyo bayan kana to wannan yana nuna nacewa da dawwama da yawaitawa akan aiki kaga ya ataki fu fi'ilul mudare ne ya zo kuma bayan lafazin kana shine yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto ya ataki fu yakan yi itikafi sai ya ce fi kulle ramadana a dukkan wata na ramadan ashirata ayyam yakan yi itikafin kwanuka goma kwanuka goma a nan da dararen su ake nihi an gane ko sai ya ce falan ma kana al'amul ladhi qubiba fihi yayin da shekara wadda Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ta ma'ana ta kasance ita kafa 20 yauman manzon Allah sai da yi itikafin wato kwanuka ashirin a duk shekara na kwanuka goma yake a shekarar da ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa wato manzon Allah sai da yi itikafin kwanuka ashirin wasu malamai suka ce sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafin kwanuka ashirin a wannan shekara domin jibrilu alaihi salam yakan kawo masa ziyara a cikin wata na ramadan a dukkan yini yakan yi bujiro da alkur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna mudarasa manzan Allah ya karanta jibrilu ya saurara jibrilu ya karanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara a duk wata na ramadan sai sun sauke alkur'ani so daya to a wannan shekara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya jibril sai da ya bujiro masa da alkur'ani su biyu sai da suka sauke su biyu to don haka malamai suka ce wannan shi ya sa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya yi itikafin kwanuka ashirin tare da cewa wasu malamai suka ce sababin abin da ya sa wato mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato ya yi itikafin wato kwanuka ashirin domin me yasa matan shi a wannan shi akwai ya zo zai yi itikafi sai ya ga sun zo sun yi kubbobi guda uku sai ya ce to ya daina yin itikafin ba zai yi ba sai ya yi a kwanuka goma na farkon shawwal a shekara da ta dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi itikafin kwanuka ashirin kenan waccan goma da ya bari ta waccan ramadan in ita ce ya ciki amma ibn hajar ya ce maganar da ta fi kowace karfi akan haka shine abinda al-imamun nasa'i ya fitar da hadisi da abu dawud da ibn hibban da dangane ingantacce daga ubayy ibn ka'ab Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen ramadan wata shekara manzon Allah sai ya yi bulaguro bai yi itikafi ba ubayi yake cewa falamma kana la'amulu muqbil itakafa 20 da shekara ta baɗi ta dawo manzon Allah sai ya yi itikafin kwanuka 20 kenan anan sababin abin da yasa ya yi itikafin kwanuka 20 a wannan shekara to a wadda shekara da ta wuce manzon Allah ya yi bulaguro bai samu bayin itikafin kwanuka goma na karshe kamar yadda ya saba yi me yasa saboda wancan duka ihtimalat ne yakan yiwuwa kaza ne yakan yiwuwa kaza ne to amma wannan shi nassi ne shi ubayi yace bulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dan haka da yi itikafi ba a shekara ta da ta dawo manzon Allah sai yayi itikafin kwanuka 20 wanda wannan yana nuna mana duk wata ibada da mutum ya saba yau da gobe in ta kuce masa to ba laifi bane yakan iya ramawa باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا الأوزائي هو عبد الله بن عمرو أنه قال حدثني يحيى بن سعيد أنه قال حدثتني أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة رضي الله عنهما أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جهش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا ما أنا بمؤتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya yi nihin yin itikafi ya yi niyyar itikafi sun mabada lahu an ya sannan wani al'amari ya bujiro masa wanda ya kan iya hana shi wannan itikafi sai ya daina ya fita an gane ko ya yi laifi ko bai yi laifi ba shine za mu ga amsar ma'ana mutum ne ya yi niyyar yin itikafi da ka shiga itikafi sai wani al'amari sai ya bujiro wanda dole ne za ka iya fita sai ka dena wannan itikafi shin denawar laifi ce ko ba laifi ba ne ko kuwa in mutum ya yi niyyar yin itikafi kawai dole shi kenan sai ya ci gaba da shi shi ne a nan ya ce babu mana arada an yi a takifa baban da ke bayani game da duk mutumin da ya yi niyyar itikafi ma'ana baban da ke bayani game da mutumin da ya yi niyyar itikafi thumma badalahu an yakhruj sannan ya bayyana gare shi wani al'amari wanda zai iya sa ya fita daga cikin itikafi shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zakara ya bada labarin anya a take fal ashiral awakhir min ramadan zai yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen ramadan manzon Allah ya sanar da iyalinsa fasta'azanatu Aisha aisha Allah ya kara mata yadda ta nemi izininsa cewa ita ma tana son ta yi fa azina laha manzon Allah ya bata izini jin aisha ta nemi izini an bata wa sa'alat hafsatu aisha hafsa Allah ya kara mata yadda sai ta je ta tambayi aisha an tasta'azina laha cewa ta nema mata izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fafa'alat aisha sai ta aikata mun yi bayani a baya kasancewar a nan hafsa da ta nemi cewa aisha ta nema mata izini ba ta nema ba da kanta akwai ihtimalin yakan yiwu a wannan dare kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin aisha da kenan ta fi kusa da shi a wannan lokaci don haka kenan ta sanya cewa aisha ta tambaya mata izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'at zalik lokacin da ita hafsa wato lokacin da falamma ra'at zalika zainabu bintu jahash lokacin da zainab bintu jahash ta ga cewa hafsa ma ta nemi izini an bata amarat bibina in fabuniya laha sai ta yi umarnin cewa ita ma a zo a kafa mata kubbarta fabuniya laha aka zo aka kafa mata ita ma ilbukkarta an gane ko su waɗancan biyun izini suka nema amma ita babu wani dalilin da ya nuna cewa ta nemi izini ita ma sai ta sa aka zo aka kafa mata tatar qalat aisha take cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama sallar asuba in sarafa ila bina'i manzon Allah sai ya juya zuwa kubbarsa wadda aka masa domin ya shiga ya fara itikafinsa haka ne duk idan zai yi itikafi akan masa wannan ilbukka amma baya shiga cikin wannan ilbukka sai ya gama sallar asuba lokacin da ya juya zai je ya shiga kenan bukkarsa aisha ta ce fa abu saral abniya sai ya ga kubbobi a cikin masallaci kusan guda hudu fa qala sai ya ce ma haza wannan kwa menene qalu sai suka ce bina wa aisha ta wa hafsata wa zainab ukun nan da kake gani wato daya ta aisha ce sannan ta biyun ta hafsa ce ta ukun kuma ta zainab ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alibirra aradna bi hada yanzu alkhairi ne suke nihi game da wannan kubobi barkatai da suka zo suka yi sai ya ce to ma ana bi mutakin ni ba zan yi itikafin kwata kwata na dina ma ana bi mutakin manzon Allah ya ce ni ba zan yi ba a wacce riwaya manzon Allah ya sa ya ce kwata kwata dukkan su a cire su aka cire faraja a manzon Allah ya koma gida falamma afdara lokacin da ya sallaci kenan aka kai ƙarshen ramadan ya itakafa ashirin min shawwal manzon Allah sai ya yi itikafin kwanuka goma na shawwal a wannan riwaya ba bayani kwanuka goma na farko ko na tsakiya ko na ƙarshe amma riwaya ta bayyanar da cewa kwanuka goma na farko ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi don haka suka rinjayar da wannan riwaya akan riwaya da take nuna cewa kwanuka goma na ƙarshe kenan wannan yana nuna mana dan kayi niyyar itikafi in wani al'amari ya bujiro to kana yi ko da kana cikin itikafin kana iya fitowa ka katse shi in ka samu kenan wasu kwanuka ka samu dama kakan iya rama iya adadin kwanukan da kai niyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama ba komai ba ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin itikafin sa saboda wannan al'amari da ya ga kamar wata hamayya ce da takara matan shi suke yi ba dan Allah bane ba, ba. akwai ihtimalin haka shi kuma itikafi kenan abu ne wanda yake buƙatar a tsarkake niyya ya zamanto abin da ya kai ka yin shi kawai shine dan Allah ba dan na ga wani yana yi ni ma sai na yi babu da mu'takifi yudkhilu ra'sahu albayta lil ghasl qala haddathana abdullah ibn muhammad qala haddathana hisham ibn yusuf qala akhbarana ma'mar wa ibn rashid al-azdi عن الزهري عن أروى وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي هائل وهو مؤتكف في المسجد وهي في هجرتها يناولها رأسا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mai itikafi yakan iya shigo da kansa wato cikin gida domin a wanke masa kana cikin masallaci gangan jikinka mafi yawa yana cikin masallaci kakan iya huddo kanka waje ko ka sayo shi cikin wani gida kenan a wanke maka wannan kenan bai bata itikafi wanda bayani ya gabata na daga cikin abin da yake bata itikafi wato shine mutum ya fita ba domin wata bukata ta dan adam ba haka kawai mutum ya fita daga cikin masallaci wani abu ya fitar da shi to wannan yakan bata itikafi don shi mai itikafi ko gaida marar lafiya ko jana'iza baya halatta ya tafi sai dai in ta ayyana a kan shi ma'ana mutum ne ya mutu babu wanda zai masa wanka ko kuma babu wanda zai masa sallah to a nan mai itikafi yakan iya fitowa ya yi masa wanka ko ya je ya yi masa sallah to shine a nan wato babi ne wanda ke bayani game da cewa mai itikafi yakan iya shigar da kansa cikin gida a wanke masa shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wato ta kasance turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam takan wanke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ta shafe da mai ta caje masa idan aka ce at-tarajjul shine a sarce kai kenan sarce kai shine ake kira da at-tarajjul wa hiya ha'ib kuma alhali tana al'ada an gane ko inda ya halatta mai al'ada ta shiga masallaci ta ci gaba da zama to da Aisha ta shigo cikin masallaci ta wanke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa dan shi mai itikafi ko arwalla zai yi a cikin masallaci ake bukatar yayi kar ya fita in dai ba irin masallatanmu ba ne ba na yau wanda an shimfiɗe su da shimfiɗu wanda wasu masallatan kuma babu dush a cikinsu don haka yin dush a cikin masallaci yana da fa'ida ya zamanto a masallaci kenan akwai kofa wadda za ta kai banɗaki wanda kenan mutum yakan iya shiga ko mai itikafi ya shiga ya arwallah da sauransu shi ne ya ce wahiya ha'ib alhali tana al'ada wa huwa mu'takifun fil masjid kuma shi ko yana mai itikafi a cikin masallaci wahiya fi hujratiha Aisha tana cikin gidanta yunawilu harasa manzon Allah sai ya miko mata kansa daga cikin masallaci sai ta wanke masa in ta gama sannan ya koma cikin masallaci wannan nan muka zo karshen babu tare da cewa akwai littafi na musamman wanda wato Ali ibn Abdul Hamid Al-Hadabi ya wallafa shi akan abin da ya shahi itikafi littafin sunansa al'insaf fi a hakamili itikaf wanda littafin yana da safha 48 wanda ya yi bayani sosai akan abin da ya shahi itikafi farko dai ma'anar kalima ta itikaf sannan dalilan da suke nuna mana ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana sannan hukuncinsa sannan hikimar da ta sa Allah ya shar'anta mana sannan lokacin da ya dace a yi itikafi sannan da sharuɗansa da ladibbansa da abubuwan da itikafi ke hanawa da abubuwan da suka halatta ga mai itikafi sannan kuma da wurin da ya dace a yi itikafi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك